نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب فضل باب فضل صلاة القائم على صلاة القائم مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص مم.
عن مولى نعم عن مولى ل- لعمر بن العاص مم.
أو لعبد الله بن عمر بن العاص مم.
عن عبد الله بن عمر بن العاص مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
صلاة نعم صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم نعم نعم باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد wannan babi yana magana dangane da abin da ya tabbata dangane da bayani akan abin da ya tabbata daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam نعم na fadala ta sallar mutumin da yake tsaye akan sallar wanda ya yi sallar shi a zaune to wannan babi abin da zai tabbatar mana shine fadalar mutumin da baya da lafiya amma kuma rashin lafiyar tashi bata kai tsananin da zai ce ba zai iya yin sallah a tsaye ba zai iya yin ta a tsaye amma zai dan ci wahala to a nuna mai fadalar sallar yin ta a tsaye ya fi ya yi ta a zaune matuƙal bai zamanto ba ganjar ba zai iya yin nata ba a tsaye kacokan ga baki ɗaya ba to fadalar sallar shi ya yi ta a tsaye sama da ya yi ta a zaune to wannan baban abin da zai bayani a kai kenan حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى يتي ما حيفم يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس الليثي wato ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imam abu abdullahi malik ibn anasin alfaqihu imamu darul hijira أعقل الأقلاء وأكمل الفضلاء رأس المتقنين وكبير المتثبتين الإمام مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص shi kuma ya jiyo daga Ismail ɗan Muhammad ɗan Sa'ad ɗan Abi Waqas Malik ibn Uhayb an maulan li Amr ibn al-As wato shi kuma Ismail ya jiyo daga wani bararren bawa na Amr ibn al-As auli Abdullah ibn Amr ibn al-As ko kuma ya jiyo daga wajen wato bararren bawan Abdullahi dan Amr ibn al-As Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ana Abdullah ibn Amr ibn al-As wato shi kuma wannan bararren bawa na Abdullahi ko bararren bawa na mahaifin shi Amr ibn al-As ya jiyo daga abdullahi ɗan amr ibn al'as radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatu ahadikum wa huwa ƙa'idun mithlu nisfi salatihi wa huwa ƙa'imun ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sallar ɗayanku ya yi ta a zaune to kwatamkacin rabin ladan wanda ya yi sallah ne a tsaye an gane ko to wannan hadisi malamai sun kai ruwa rana a kan shi wato sun tattauna a kan sallar da yake magana a kai waɗansu daga cikin malamai suka ce yana magana akan sallah ta farilla to suka ce idan magana yake a sallah ta farilla ai mutumin da yake da ikon ya yi sallah a tsaye ya yi sallah a zaune baya da sallah saboda tsayuwa rukuni ce daga cikin rukuni na sallah wal qiyamu laha wa kaza wa kaza wa kaza an gane ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin sai ka ce eh sallah ta farilla ake nihi amma ga mutumin da baya da lafiya ba zai iya tsayawa ba suka ce to shi kuma ai mutumin da baya da lafiya ba zai iya tsayawa ba Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wusaha ba wani abin da yake kan shi wanda ya fi karfin shi tunda tsayuwar ba zai iya yin ta ba sallar idan ya yi ta a zaune za a ba shi ladan tamkar ya yi ta a tsaye saboda ya tabbata cikin hadisin abu musa al-ash'ari cikin sayyid bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan wato idan bawan Allah musulmi ya kamu da rashin lafiya wannan rashin lafiyar tashi ta hana shi yin wani abu daga cikin abubuwan da ya saba yin su yana yin sallah a tsaye da ta farilla amma rashin lafiyar da ta kama shi ba zai iya yin sallah a tsaye ba to za a rubuta mai ladan wato irin ladan da aka kasance ana rubuta mai a lokacin da yana da kwai lafiya wato idan ya yi sallar a zaune za a ba shi ladan tamkar ya yi sallar a tsaye an gane ko waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan wato sallar nan tana magana kamar yadda al'imam abulwalid cikin littafin azurkani ya kawo bayani wato tana magana akan wanda ya zamanto ba su da lafiya amma kuma za su iya yin sallar a tsaye illa ma'al mashaɗa to saboda wahalar da za su haɗu da ita idan suka ce za su yi a tsayen to za su samu lada na wannan wahalar da za su haɗu da ita da za su haɗu da shi idan suka tsaya ɗin za su haɗu da lada mai yawa wanda idan suka yi sallar a zaune ba za su haɗu da shi ba an gane ku to shi ne waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan hadisi yake magana waɗansu suka suka ce yana magana ne akan sallah ta nafila amma gaskiya zancen shi akan sallah ta nafila wannan fihi bu'udun saboda da a ce yana nufin nafila da ba zai kulla babi ba kuma akan sallah ta nafila dan a gaba babu ma ja a fi salatul qa'idi fil nafilati an gane ko da ba zai kulla wannan baban ba da sayaktafi bi hadha al babi biduni an yadhkura al bab alladhi ba'dahu an gane ko na'am wa haddathani an malik an ibn shihab an abdullah bin amr bin al-as annahu qala nam lamma qadimna al madinata na nam nalana wa ba'u min wa min wa'atiha shadidun wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala an-nas wa hum yusalluna fi subahatihim qu'udan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatu al-qa'idi mithlu nisfi salati al-qa'im ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an ibn shahabin shi kuma ya juwo daga ibn shahabin zuhuri an abdullahi bin amr bin al-as shi kuma ya juwo daga abdullahi dan amr dan as Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa annahu qala haqiqa abdullahi dan amr yace lamma qadimna al-madinata nalana wa ba'un shadidun yayin da muka iso birnin madina wato alloba wanda take mai tsanani ta same mu wato da muka iso birnin madina wato sai muka samu canjin yanayi na madina ya sha bambam da canjin yanayi na makka an samu canjin yanayi mai yawa to alloba sai ta same mu wanda ake ta yawan mutuwa a cikin sahabbai min wa ake ha saboda zafin masassara ta madina wato madina guri ne wanda idan mutum yana rashin lafiya wato yana da kwai zafin masassara to saboda zafin masassara ta madina alloba mai tsanani sai ta same mu ana nan ana nan fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala nas sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito wajen sahabbansa a wani lokaci daga cikin lokuta wahum yusalluna qu'udan fi subhatihim alhali sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalamu kowa daga cikinsu yana sallah a zaune a cikin sallarsu ta nafila kowa yana sallah a zaune da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gansu yanayin da suke ciki ya ga kowa a zaune babu wanda yake da ƙarfin da zai iya yin sallah a tsaye ba tare da ya takura ba sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce salatul ƙa'idi mithlu nisfi salatul ƙa'im wato ladan sallar mutumin da ya sallar shi a zaune tare da cewa yana da iko ya yi ta a tsaye amma sai ya dan ci wahala to kwata mukacin rabin ladan sallar mutumin da yi ta a tsaye ne an gane ko wato saboda ya kwadaitar da su su yi sallar su a tsaye su samu lada wanda yake cikakke amma ba wai ana nufin ita sallar ba ita ce rabin ladan ake magana a kai ba ana nufin sallar kanta ba saboda a salatu la ta taba'a wato sallah ba ta zamantowa rabi ba a kasa ta gida uku a ce kai kashi ɗaya kamar kashi biyu ko ka a kasa ta gida uku ka ce a ce kai kashi biyu kamar kashi ɗaya a ladan ne ake magana a kai na'am babu ma ja'a fi salati al-qa'id fi lati haddathani yahya an malik an ali bin shihab an sa'id bin yazid عن المقلد بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صحبته قائدا في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام وكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسور نعم نعم فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen magabata cikin yin sallar mutumin da yake zaune mutumin da yake zaune ya yi sallah a cikin sallar nafila wato mutum ya yi sallar nafila shi a zaune ga baki ɗayanta حدثني يحيى عن مالك يحيى يا زنتردني يا جيو دغ الإمام مالك an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga ibn shahabin zuhuri an sa'ib ibn yazid wato muhammad ibn muslim shi kuma ya jiyo daga as-sa'ib dan yazid wato ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam an al-muttalib ibn abi wada'ata sahmi wato shi kuma ya jiyo daga muttalib muttalib dan abi wada'a as-sahmi an hafsata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya jiyo daga nana hafsa iyalin ma'aiki alaihi salatu wasalam wato a cikin isnadin wannan hadisin akwai laɗa'if wanda yana daga cikin laɗifa ta wannan isnadi ɗin wato an samu sahabbai guda uku a cikin shi yarwi ba'duhum an ba'din as-sa'ib ibn yazid wato shi ne wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya mai addu'a lokacin da baya da lafiya ya ce kanwar mamar shi ta ɗako shi ta kashi gurin annabi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya mai addu'a da muka zo ya ce yana alwalla ya shafi kaina ya min addu'a wada ali bilbarka faƙumtu ila zaharihi fa nazartu ila khatamin nubuwati bayna katifaihi mithili zirril hajara wato wannan asa'ib ibn yazid waɗansu daga cikin malamai suna kawo shi daga cikin wanda shine ƙarshen wanda ya rasu a madina an gane ko saboda shekarar da ya rasu ne ina ga aka haifi al'imamu malik an gane ko shekara ta tasa'in da uku bayan hijira ko bayanta ko kuma kafinta da kaɗan an gane ko to da haka ya yi tsawon rai sai da ya bai wa ɗari baya domin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka annabi ya mai addu'a ya ce Allah sanya albarka Allah ya albarkaci rayuwarka ya ce to sai da ya zama to ɗayan itatuwan sana da binai na madina suna ƙara aihoha a kowace shekara ya zama to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da tsawon shekaru saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce khairun nasi man tsala umuruhu wa hasuna amaluhu mafifici daga cikin mutane shine wanda aka ɗauki shekaru da yawa sannan kuma ya zama to an yi ayyuka masu kyawu wato wa sa'ib ibn yazid yana daga cikin wanda Allah ta'ala ya arzuta su da yawan shekaru an gane ko al-muttalib ibn abi wada'a as-sahmi shi ma sahabi ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam kaga riwayatu sahabiyin an sahabiyin sannan kuma na na hausa iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalam ai ba sai kai tambaya ba ita ma sahabiya ce an gane ko to kaga an samu sahabbai guda uku sun yi ruwaya ga juna to wannan shine ake ce da ita ruwayatul akabiri anil akabir wato babba ya rawaito magana daga wajen babba babba ya rawaito magana daga wajen babba za ga akwai guraren da al'imamu malik wato malamansa kusan guda uku wanda ɗaya juya daga ɗaya ɗaya juya daga ɗaya dukkaninsu tabi'ai ne al'imamu malik ya juya daga sa'idu daga ibnu shahab ibnu shahab ya ce ya juya daga sa'idu ibnu musayyib sa'idu ibnu musayyib ya ce ya juya daga al-hasan al-basri ko wani abu makamancin haka za a kowane daga cikin su tabi'i ne wato ba wanda yake sahabi an gane wannan yana daga cikin laba'if Nana Aisha Nana Hafsa ta ce ma ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla fi subhatihi qa'idan qattu. Ta ce tunda nake bin taɓa ganin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah a zaune a cikin sallar nafila da yake yi ta dare a qiyamul layli da yake yi ta dare Nana Hafsa ta ce ban taɓa ganin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da idona ba ya yi sallar a zaune. Hatta kana ɗabla wa fatihi bi amin har dai sai da ya zamanto kafin ya bar duniya da shekara guda ɗaya tal. Fakana yusalli fi subhatihi ƙa'idan. To ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin sallah a zaune. fi subhatihi a cikin qiyamul layl dinsa a cikin sallarsa ta dare yana yin ta a zaune fayurattiluha wato maiki alaihi salatu wassalamu yana kyautata karatun alqur'ani na'am a wa yaqra'u bis surati fayurattiluha wato maiki alaihi salatu wassalamu wato yana karanta sura a zaune fayurattiluha ya jeranta karatun wannan sura ya kyautata karatun wannan sura ɗin hatta ta kuna atsuwala min atsuwala minha har dai wannan sura za ka ga cewa ta kasance ita ce mafi tsawo sama da wanda ta fi ta tsawo wanda kuma lokacin da ake karatunta ba a yi tartil ɗinta ba ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato idan yana karatu yana yin karatu ne dalla-dalla daki-daki wato har ya zamanto surar da take gajera kaga tafi wata mai tsawo din lam ya kunu aya takwas ce an gane ko amma inda za ka tsaya ka karanta inna an zala nahu da tajwidi wannan ya karanta lam ya kunu ba tajwidi za ga mai lam ya kunu din nan sai ya kare kai ba kare inna an zala nahu ba kaga takunu suratu atwala wato bi itibari tartilika min atwala min ha bi itibari adami tartil an gane ko lura da tartilin da za ka yi da kuma shi wancan wanda zai karanta surar da tafi wannan din tsawo saboda ba zai yi tartili ba sai ya zamanto wannan sura ta zamanto tafi wacce tsawo saboda wannan an yi tartili wacce kuma ba a yi tartili lokacin da mai karanta ta yake karanta ta ba na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنى وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين ayatan thumma raka'a
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi kuma ya jiyo daga nana aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa na na Aisha ta ba shi labari, annaha lam tara Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli salatan laili ƙa'idan ɗaɗɗu. Haƙiƙa na na Aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ba ta taɓa ganin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, yusalli ƙa'idan wato yana sallah a zaune a sallar shi ta ƙiyamun laili. wato bata taba ganin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba tunda take da idanta bata ga ma'aiki yana sallah a zaune a cikin dangi hatta a sanna na aisha ta ce har sai da ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya manyanta shekaru suka mai yawa an gane ko a dan hatta a sadda wato hatta kabira har sai da ya girma ya zama babba ya manyanta shekaru suka ja take fakana ya ƙarau ƙa'idan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin karatun wannan sallar tashi ta dare a zaune hatta idza arada an yarka har dai idan ya zama saura kiris ya tafi ya yi ruku'u dama sai ya tashi ya leƙe wa qara'a nahwan min 30 ayatan sai ya karanta aya talatin wanda ta mai saura au arba'in ayatan ko kuma ayoyi arba'in sun maraka'a sannan kuma sai ya tafi ruku wato kaji a ma'aiki alaihi salatu wassalamu saboda ya ci gaba da ibadar da ya saba yi wanda ya tashi da ita baya so ya barta to in yace zai yi a tsayen duka gabaki daya zai zama to a lokacin da dama yana jin karhin shi ma yana tsaye wanne har kafafuwan shi su kunkumbura to da ya zama to ya manyanta to sai yake karatun sallar a zaune in ya zama to abin da ya mai saura bai huce aya talatin ba ko aya arba'in sai ya tashi ya mege waɗansu daga cikin malamai suka je talatin na ayatan au arba'in na ayatan wannan da shakki ne wato waɗansu suka ce nana aisha radiyallahu ta'ala anaha ta faɗi ɗaya daga ciki dai yamma ta ce tsalatsi na ayatan aw arba'i na ayatan waɗansu kuma suka ce a'a duba da wato adadin ayoyin ne wata sura za a ga ayoyinta gajeru ne in ya zamanto sura ce mai gajerorin ayoyi gurin da ya zamanto ayoyin guntaye ne ga yana karanta aya arba'in wurin da ya zama to ayoyin suna da tsawo yana karanta aya talatin haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa na'am نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Yazid al-Madani, wa an abin nazar hakanan ya jiyo daga abin nazar, an abi salamata bin Abdurrahman wato su kuma waɗannan tabi'ai sun jiyo daga abi salama ɗan Abdurrahman. An Aisha ta zaujin Nabi sallallahu Alaihi wasallam shi kuma Abu Salama ɗan Abdurrahman ɗan Auf, shi kuma ya jiyo daga nana Aisha iyalin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama kana yusalli jalisan, haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin sallah a zaune. fayaƙara'u wa huwa jalisun wato yana karatu alhali yana zaune yana karatu ya yi tarera karatun shi na alƙur'ani a zaune thumma raka'a thumma fa'iza baƙiya min ƙira'atihi ƙadaru ma ya kunu talatina ayatan har dai idan ya zamanto abin da ya yi mai saura na karatun wannan raka'a ɗin gwalgwadon yadda za a samu ayoyi talatin ne au arba'ina ayatan ko kuma gwalgwadon yadda za a samu ayoyi arba'in ne ƙama faƙara'a wa huwa ƙa'imun sai ya tashi ya yi karatun a tsaye sun maraka'a sannan sai ya tafi ya yi ruku'u wa sajada ya ɗago daga ruku'u ya tafi ya yi sujada sun masana'a fin raka'ati tsaniyati mitla zalik sannan kuma sai ya aikata kwatamkacin abin da ya aikata a cikin raka'a ta biyu sai ya aikata kwatamkacin abin da ya aikata a raka'a ta farko
نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أروة بن الزبير مم.
وسعيد بن المسيب مم.
كانا يصليان النافلة وهما مهتديان malam ya ce wa haddathani an malikin ubaidullahi ya ce yahaya yahaya ibn yahaya allaitsi ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik anna urwa ibn zubair shine anna urwa ta bana zubair haƙiƙa urwa ɗan zubair wa sa'id ibn al-musayyabi da sa'id ɗan musayyab kana yusalliyani nafilata wa huma muhtabiyani wato sun kasance suna sallatar nafila an gane ko alhali suna masu zaman tamalkutai an gane a sa'idu ibn musayyab sunan kakan shi ne na'am sunan kakan shi haznu an gane ko eh da ya zo gurin annabi annabi ya ce mishi wane sunan ka ya ce haznu ya ce bacin rai ya ce sahalu sunan ka ya ce a'a ya ce wannan suna ne wanda babana ya- ya ambace ni da shi ba za a canza min shi ba sai da ibn musayyib ya ce fa ma zalat tilkal husunatu dina ba ya ce halin zan da damuwar mana cikin ta alhamdulillah alilu inda hu hadisi yana cikin bukhari